بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren 19 ga watan rabiul awwal hijira na da shekara 1427 daidai da 16 ga watan april shekara ta 2006 muna karatun littafin arba'una hadis na al'imamin nawawi allah ya gafarta mishi a yau za mu tashi akan alhadisul ashir hadisi na goma ما يتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا Abu Huraira ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce lallai Allah mai tsarki ne kuma baya karɓe sai mai tsarki wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin kuma lallai Allah maɗaukaki ya umarci muminai da duk abin da ya umarci mursalai da shi wato doka da manzannin Allah suka zo da ita kamar yadda take wajibi akan dukkanin ainihin su manzannin Allah haka kuma take wajibi akan dukkanin muminai wannan yana kawar da mutane daga tunanin da suke cewa doka da bin shari'a na annabawa ne muminai ba ta shafe su ba a wannan kuskure ne wannan yana daga abin da yake kuskurantar da tunanin mutane har wa yau cewa bin doka na malamai ne sauran jama'a gama gari doka ba ta shafe su ba a yadda doka take wajibi ne annabawa su bi ta da manzanni haka muminai yadda doka take wajibi ne malamai su bi ta haka nan sauran jama'ar gari don haka kar a ga wani malami ya aikata wani abu a ce a kai kuma malami da kai e sai dai akan iya faɗin haka saboda tunanin shi malami shi ya san doka kai tsaye saɓanin yadda sauran jama'a suka santa to ga duk wanda aka san masani ne game da doka idan ya karya ta to an fi tuhumar shi fiye da wanda ba a ganin ya santa amma in wajen daidaituwa ne wajen bin Allah yadda yake wajibi ne malami ya bi Allah haka wanda ba malami ba wajibi ne domin dukkan bayi aljanu da mutane Allah ya halicce su ne don su bauta mishi saboda yana cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun da aljanu da mutane Allah ya halice su ne kadai dan su bauta mishi Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kuma lallai Allah madaukakin sarki ya umarci muminai da abin da ya umarci manzanni da shi faqala Allah yace ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan ya ku manzanni ku ci daga tsarkaka daɗaɗan abubuwa na halal kuma ku yi aiki na gari yanzu wannan dokar tun kafin manzon Allah ya karanta ayar sai da ya marmaza ya ce dokar da Allah ya aza manzanni ita ya aza muminai to wannan kan da garki ne wato dan karka ji an ce ya ku manzanni ku ci daga abubuwa tsarkaka sannan ku yi aiki na gari ka ce to dokar ta manzanni ce sai manzon Allah ya ce kamar yadda Allah ya umarci manzanni haka ya umarci muminai dan haka dukkan mumini wajibi ne ya nemi halal ya ci kada ya ci haramun dukkan mumini wajibi ne aiki nagari kar ya yi mugun aiki ina fatar mun gane to hadisan baya da muka karanto ai sun yi mana bayanin cewa halal a bayyana take haramun a bayyana take yau ashe kun ga matsalar babu rikici dangane da ita jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka jama'a su san wannan da kyau haram a bayyana take halal a bayyana take amma aka ce a tsakankanin su akwai wasu al'amura waɗanda suke da rikitarwa ko wanda ya zauna lafiya game da addinin shi da mutuncin shi shine wanda ya bar duk abin da yake da rikici haka ne ko to idan mun fahimci wannan da kyau sai mu dawo kan aiki na gari a addinin musulunci aiki baya zama na gari sai ya cika mafi karanci sharuɗa biyu duk abin da za ka yi sai ka yi wa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ba shi da abokin tarayya kuma saboda shi ka yi saboda Allah ya ce wa ma umiru illa liya abudullaha mukhlisina lahu dina ba umarci mutane su yi komai ba sai su bauta wa Allah suna masu tsarkake addini gare shi duk wanda ya haɗa addinin shi da addinin wani to Allah baya so haka hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim manzo Allah ya ce ranar alkiyama Allah zai kirayi waɗanda suka bauta mishi suka haɗa shi da wani sai ce su tafi wurin waɗanda suka haɗa shi da su su je su biya su shi Allah baya so gaba ɗaya nashi ɓangaren da aka yi mai yau ka bauta wa Allah gobe ka bauta wa wani kana raba kafa kenan don aka tashi kiyama ba wai Allah zai maka hisabi akan shirkar da kai ne ta wancan ba kawai ya kuma baka ladan ibada da kai mishi a'a waccan shirkar ta bata wannan ibadar da kai don haka sai a waye gari Allah ba ruwan shi da kai kenan sai ka tafi wurin wancan ya baka jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan da ka bautawa din nan idan annabi ne idan manzo ne in waliyi ne in salihi ne in mala'ika ne babu ruwan shi da kai kuma babu ruwan shi da ibadarka domin waɗannan bayi ne na gari Allah ya tsarkake su kai ne ka je ka haɗa kanka da bauta musu ko kuma ka je wani ya saka ka a cikin bauta musu amma in aljani ne ya zugo ka ka bauta mishi ko wani malami ne ya sa ka ka bauta mishi ko makamantan haka to da gwargwadon yadda ya batar da kai yadda Allah zai tuhumce ka akan ka bauta wani wanda ba Allah ba shi kuma Allah zai tuhumce shi ya nemi wani ya bauta mai wanda ba bawan shi bane ina fatar mun gane dan haka duk ibadar da za a yi jama'a wajibi ne a yi ta don Allah kar a sake a saka wani a ciki mun yi magana akan tsarkin zuciya da iddar riya take shigowa idda muka ji cikin malaman farko sufiyanu sauri yana cewa babu abin da ke bashi wahala kamar niyya ka yi ƙoƙarin yi don Allah duk yadda za a yi baka a hankali ba sai shaidan ya zo ya ɓata maka niyya zakka ce ka fitar ka bayar ka ce aje a kai wa wani tsakaninka da Allah ba wanda ya san kayi zakkar amma sai ka ji shaidan ya saka maka to ka tambayi yaron da ka kai mishi yaya ya yi farin ciki ya gode ya ina ruwanka sai ya yi farin ciki sai ya gode ai da ma ba kayi ne dan ya farin ciki ko dan ya gode ba ka fitar da farilla ne akan kai ina fatar mun gane to idan kuka gane wannan sharadin aiki na farko kenan kafin ya zama nagari sharadi na biyu kuma sai ya dace da sunna dan haka malaman farko daga cikin tabi'ai in suka je za su tambayi sahabbai yadda addini yake cewa suke yaya annabi yake kaza wani mutum mai suna abu salamata dan abdulrahman ya zo ya ce wa aisha ranki ya daɗe yaya annabi yake sallah ta dare raka'a nawa annabi yake yi da daddare sai ta ce ko a ramadan ko ba a ramadan ba baya wuce raka'a goma sha ɗaya sai ya raka'a hudu ya sallama ya raka'a hudu ya sallama ya raka'a uku ya sallama ta ce ka ji sallar shi kenan wani tabi'i ya zo yana tambaya abdullahi dan zaid yana tambaye shi cewa yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake alwala sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama har workshop suke kira taron karawa juna ilimi a zo a taru ana nuna yaya annabi yayi sallah wannan ya ce na fi ka iyawa wannan ya ce a'a na fi ka wannan ya ce yau ai baka riga ni musulunta ba baka fi ni zaman koyon karatu ba ya zaka ce ka fi ni sai a bada wuri to wane yi din mu gani ma'ana duk abin da za a yi sai ya dace da sunna jama'a kar a sake a yi wani abu wanda bai dace da sunna ba matukar abu bai dace da sunna ba jama'a in ka je lahira Allah bai da sikelin da zai auna maka shi domin sikelin lahira an yi shi ne kadai dan ya auna abin da yake alheri ne ya tabbatar da nauyin shi a tafi aljanna abin duk da ba alheri ba to wannan zai nuna cewa ba shi da nauyi me shi kuma wuta zai tafi to menene alheri shine abin da ya dace da abin da Allah ya aiko annabi da shi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya taimake mu to Allah ya ce wa manzanni su ci abubuwa na halal masu tsarki sannan su yi ayyuka na gari suratul mu'minun aya ta 51 wa qala ta'ala Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibatin ma razaqnakum haka ne ku kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku mu'mine Allah ya ce ku ci daga cikin tsarkakan abubuwa na halal waɗanda muka azurta ku da su to waɗannan ayoyi guda biyu ayar farko ta nuna cewa ana umarnin annabawa da cewa wajibi ne su ci halal ko sannan su yi aiki na gari kaga wannan aya tana ishara akan wani sirri na aiki na gari kuma duk kyakkyawan aikin kan kana cin haramun kuma aikin ba zai karbu ba to kaga kuma wata matsala isharar da ke cikin wannan aya kenan nan kuma sai Allah yake nuni ga muminai cewa su kuma su ci daga cikin tsarkakan abubuwa na halal wanda Allah ya azurta su ishara akan cewa baka isa ka ce a wannan zamanin babu halal ba domin wake ba da arziki Allah arzikin Allah yana karewa ne baya karewa karka ce ana rayuwa ne wannan zamani halal tana kaza halal mutane su yi ta tawili da zai halatta musu su ci haramun babu ko a wani zamani ka rayu akwai halal ta ishe ka kuma ka rayu Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu suratul baqara aya ta ɗari da saba'in da biyu thumma zakarar rajula sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin wani mutumi wanda yutilu safara yana tafiya doguwar tafiya ash'asa aghbara kan shi yayi mutsu mutsu babu tajewa shine ash'as wanda kan shi ya zan babu tajewa aghbar jikin shi yayi kura babu wanka ba wanki ya muddu ya dai fi sama yana miƙe hannayen shi zuwa sama yana addu'a ya rabbi ya rabbi ya Allah mahalicci ya Allah Ubangiji wa mata'amuhu haramun sai dai kai co ga sharuɗan addu'a duk sun gama tabbata a kan shi don daga cikin sharaɗin addu'a shine matafiyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah yana gaggauta karɓar addu'ar matafiyi shi yasa in wani zai yi tafiya sai ka ce wani da Allah kar ka manta mu in ka zo addu'o'i na gari ba wai yana cikin tafiya daga nan zai tafi Gombe yayi fakin a tsakiyar dajin numan ko a sabana yayi addu'a ba a'a yana tafiya akan hanya in ya ce ya Allah ka biya wa da bukata Allah zai karbi wannan addu'a cikin gaggawa saboda shi matafiyi ne Allah yana ainihin duban uzurin matafiyi yana sassauta mishi yana sauraren shi sallah raka'a hudu ta zama raka'a biyu azumi an ce in ba zai iya ba sai ya sha sai ya rama daga baya to addu'a kuma da ya roki Allah Allah madaukakin sarki yana karbe kun ga wannan mutum ya cika wannan sharadin na addu'a sannan ga kuma mutumin da ya samu kanshi a hali na maskana a hali na nuna talauci a jikin shi Allah yana saurara mishi yana karban addu'a shi shi yasa an aka samu kusufi wato an samu solar eclipse ko lunar eclipse rana ta yi husufi ko wata ya yi husufi ko kuma rashin ruwa ana fari in za a yi addu'a ba a so ka tafi da riga mai kyau ba a so ka tafi da mayafi mai kyau so ake ka samu wani wanda ya ji jiki hatta tafiya ma ba a so ka tafi kana tafiya irin ta ranka ya daɗe ko yallaɓai ko alhajin birni so ake ka tafi jikinka ya yi sanyi ka nuna gazawa ga Allah haka aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama idan rana ta husufi ko wata ko za a tafi sallah sai nemo tsohon tufafi sai ya sa sannan yana tafiya tafiya cikin tawali'u wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna dama haka Allah ya siffanta bayan Allah suna tafiya ne cikin natsuwa ba su da takama to duk da rashin takamar ka in za a tafi roƙon ruwa kuma sai ya zama tafiyar ma ta ƙara zama ta bawan Allah irin dan yanga da kake da dan canza tafiya da wani dan backsliding da kake duk ran nan ka saki jikinka tsab ka tafi saboda ran nan za a kai bukata wurin Allah ne to wannan mutum kaga ga saboda tsananin wahalar tafiya kan shi babu tajewa jikin shi ba wanka ba wanki kaga ya zo da siffar da Allah zai karba mishi kenan to amma sai kuma ya cika wani sharaɗin har wai wani ladabi na addu'a shine ne daga hannu daga hannu a wajen addu'a yana daga cikin ainihin sunna jama'a don ya zo cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana jin kunyar bawa ya daga hannun shi ya dawo bai zuba mishi komai ba in har ka daga hannun nan to za a san abin da aka yi maka bai yiwuwa a barka haka ko ba a baka wannan abin da kake so ba to za a baka wani abu ko ba a baka ran nan ba za a sako maka alkawari sai dai an saka maka wani abu ba yiwuwa bawa ya daga hannu haka hannun ya dawo haka ina fatar mun gane to kun ga ya cika waɗannan ladubban to amma kai co a ƙarshe sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wa mata'amuhu haramun gashi kuma yayi ladabi in an zo addu'a ana kiran Allah ne da sunayen da Allah yake jin daɗi sunayen da ke nuna rububiyya da uluhiyya ya ce ya rab ya rab ya Allah ya ubangiji ya mahalicci na ya mai renona kaga yayi tawali'u amma kai co wa mata'amuhu haramun abincin shi haram ne a yanzu din nan ya girma haram yake ci wa mashrabuhu haramun abin shan shi haramun ne wa malbasuhu haramun tufafin shi ta hanyar haram ne wa ghuziya bil haram kuma tun yana karami mahaifin shi ya ci da shi da haram har ya girma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan uwana ka ji bala'in ka ɗibo haram ka ciyar da ƴaƴanka ka ji masifar da ke cikin ka ɗibo haram ka ciyar da matarka ko matanka na aure shi yasa matan Madina idan mazajen su suka kintsa za su fita kasuwa ko office ko gona ko za a tafi fatauci sai matarka ta je sai kana can kana shirye-shirye a daki sai ta zo ta tsaya a daidai kofar gida haka sai ka zo za ka fita ta ne maka addu'ar Allah ya baka nasara Allah ya taimake ka sai ta ce amma ka ji tsoron Allah ka nemo mana halal ka sani da cewa za mu iya haƙura da yunwar duniya amma ba za mu iya haƙura da ta lahira ba yanzu mata yanzu tana faɗin haka ina yanzu su so suke aje a kawo dai kawai daga ina aka samo oho ran da ta rikice kuma fcc ta zo ta ji aka ta ce to ita fa ba za ta iya ba to kaga musiba ta faru Allah ya kiyaye to shine sai ya ce fa anna yustajabu lahu sai manzo Allah yake mamaki to wai ta yaya ma za a amsa wannan gashi fa da ladabi da sharuɗa da ƙa'idojin duk ya gama cikawa amma ya ci haram yana yaro ya girma haram yake ci sai manzo Allah ya ce ta yaya ma za a amsa wannan ta wannan hali za a karɓa mishi saboda kaɗai ya ci haramun to ashe cin haramun ba matsala ce wadda take karama ba kenan Allah ya kiyaye rawahu muslim al-imamu muslim ya ainihin ruwaito wannan hadisi to kun ji wannan jama'a to kun ga lallai ne mutane sai sun lura da kyau dangane da matsalolin da za su rinka samun kansu a ciki na harkar kasuwanci ko aikin ofis ko aikin gwamnati ko makamantan haka in ba haka ba wallahi sai rayuwarka ta lalace ma'aikatan gwamnati yanzu suna kawo hujja cewa ai an sa min salari bai ishe ni bane dan haka bari in ƙara ka ƙara bai halatta ba sayyidina abubakar an zaɓe shi shine khalifan musulmi an gama zaɓe da daddare gari ya waye sai aka ga ya ɗibo atamfofi ya zubo a ka zai tafi dillanci zai tafi talla dama talla yake yi sai umar ya ce a ina za ka kuma ici kasuwa zan je ya ce ka yi me ya ce kasuwanci zan je in sai da atamfofi na ya ce dan me gashi mun naɗa ka khalifa je da daddare mun muka mubaya ya ce albashin da kuka bani bai ishe ni ba shine zan je in yi kasuwanci idan na samo abinci sai in zo in kafa fada da daddare sai in yi muku shugabanci ya ce to in rikici ya faru kuma fa da daddare da rana bayan ka tafi ya ce sai a bari sai na dawo kuma ya ce ba za ta sa'u baka koma za a zauna a yi taro da dattawa a dubi me ya dace da kai abin ma fa da ya faru abubakar cewa ya ce fanan gidan shi shi kullum yana yanka rago ne kuma gwamnati ta yi mai approving rabin rago shi kuma rabi ba zai ishe shi ba yana da iyali da yawa don haka ya ce ba zai ɗibi haram ba bari ya je dillanci gari ya waye sai dawo dare dare sai dawo yayi daga lokacin ne a sayyida Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce sai aka yanka wa Abubakar official salary da allowances waɗanda suka ishe shi a wadace sai ya zauna yana khalifanci sai ya daina wannan harka ta sai da atamfofi ta ce ya yi mulki shekara biyu da ya zo rasuwa sai ya tattaro 'ya'yan shi gaba ɗaya su aisha su abdurrahman ya ce Allah ina roƙon ku yi min arziki idan na rasu ku yafe gado na kada ku ci ko kwabo a tattara a mayar a kai wa gwamnati gudunmawa ta da zan iya wa gwamnati kenan don haka da abubakar ya rasu 'ya'yan shi su asma'u su abdurrahman su aisha suka tattaru suka ce wasiyar mahaifinmu ya roƙe mu arziki cewa gado haƙƙinmu ne amma yana roƙon mu yafe kar mu ci gado mu tattara a koma da shi baitul mali shine sai aisha ta zo tana cewa wallahi ba babana ne ya ci riba da gwamnati ba gwamnati ita ta ci riba da shi don ya gama aikin gaba ɗaya kuma duk abin da ya mallaka ya ce a tattara a kai gwamnati to al'amarin jama'a gaskiya sai an yi taka tsantsan wato matsalar idan da in ka ci haramun din abin haramun din za a yi maka hisabin fa da sauki haramun din za ta hana a karba addu'a ka jama'a idan aka ce mutum yana rayuwa ba a karban addu'a shi ya kaɗe jama'a dan duk wanda kaga yana zaune lafiya albarkacin addu'a ne ko tashi ko ta wani in ba haka ba wallahi ba wanda zai wuni lafiya jama'a in ba addu'a in ba albarkacin addu'ar ka ba addu'ar wani saboda me idan gari ya waye shedanu ne suke kawo maka farmaki ta dama da hagu a kasuwancinka a addininka a 'ya'yanka a matanka a dukiyarka manzo Allah ya ce iblis yana da gadon sarauta akan teku idan gari ya waye sai ya baza shedanu ya ce aje a yi barna wani in aka je gobara za a kunna wa gidan shi sai a rasa me ya kawo gobara ba gas ba kendir ba fitilar kwai ba komai a gida amma ya kama da gobara shedanu ne suka zo suka saka gobara a gida wani mota ta hadari wani kaza wani kaza wani mutuwar aure hayaniya iri iri to abin da ke tsare ka shine addu'a da kake in za ka fita daga gidanka ka yi addu'a idan za ka shiga kasuwa ko ofis ka yi addu'a idan ka dawo daga kasuwa ka yi addu'a in za ka ci abinci ka yi addu'a in za ka kwanta ka yi addu'a za ka sadu da matarka ka yi addu'a in ka juya da daddare ka yi addu'a in ka farka da asuba ka yi addu'a waɗannan addu'o'in ta hanyar su kake samun tsari sai zama kuma ka karya zumunci tsakaninka da Allah Allah ya ce ba shi ba ka ko ka roƙa baya so baya karbi to ai kaga mutum ya shiga matsala jama'a kuma abin da yake kawo wannan babban abin shine cin haramun wani sahabi mai suna sa'ad dan abi waqqas yana ɗaya daga cikin mutane goma da manzon Allah ya miƙe ya faɗi cewa dukkan su ƴan aljanna ne wata rana aka je yaƙi na ainihin wato Uhud sai suka haɗu da manzon Allah a wani lungu haka sai ya ce ya manzon Allah ina so ka roki Allah ya rinka karɓan addu'ata sai manzon Allah ya ce zan yi maka addu'a amma kai kuma ka rinka cin halal wato ko annabi ya maka addu'a Allah ya karba addu'a kan kana cin haramun Allah ba zai karba ba bata lokaci za a yi sa'ad ya ce sai na kiyaye wannan ka'ida duk inda haram ta zo ba zan ci ba duk inda kaima kaima ciwa ciwa hada takardu kaza kaza ya ce ba na yi ya yi gwamna ya yi komanda ya yi kaza amma ya ce bai yarda ya ci haramun ba ana nan sai Allah zai nuna mishi karamar wannan doka da ya kiyaye ran nan sai aka naɗa shi sole administrator a ƙasar basra ƙasar iraq aka naɗa shi ya zama shine kanto mai riko kamar yana rikon gwamnati ya zama ya yi adalci a tsarin umar kuma in ya tura ka tenuwa ka shekara hudu ne sai dai an yi maka renewal sai in an sabunta maka umar ne ya kawo wannan a cikin administration jama'a shekara hudu in ka yi ko a zaɓe ka ta zarce ko ka dawo gida ko kuma a san yaya za a yi sai sayidina umar aka zo aka kawo kuka gwamnan ka da ka naɗa mana sa'adu ɗan abi waqasin bai iya sallah ba sallah azhar a fili yake karatu gwamnan ka matsoraci ne baya zuwa yaƙi sai ya tura 'ya'yan jama'a a karkace su shi kuma yana zaune ana ta karɓan telephone calls da sauran jaridu ana dubawa da sai da menene da menene da gwamnan ka azzalimi ne baya adalci yana cin kuɗin gwamnati yana wawashe kaza yana ba mutanen da ke son shi yana kaza yana kaza yanzu three allegations koke-koke guda uku akan sayidina sa'ad bin abi waqqasin an kawo zuwa ga mai gidan shi kuma a headquarter a Madina ko sai sayidina Umar sai abin sai aka yi coincidence sai aka yi zani tatar da mu je mu dama tenuwar Umar ta kare gashi kuma an kawo kukan shi ana zargin Umar zai bashi tazarce ne ake so a lalata tazarcen wallahu a'lamu dai harkar siyasa ce su ma sahabbai sun yi wannan irin abubuwa sai sai na umar ya kira shi ya ce to ka dawo gida an kawo kukanka akan kaza baka iya sallah ba baka san fiqhu ba a zahar a fili kake karatu kana zalunci kana da tsoro dan haka ka zo gida za a kafa kwamitin bincike sai aka kafa kwamiti na bincike da aka kafa kwamitin bincike kwamitin nan sai suka tafi wannan kwamiti din jama'a sun fi EFCC gaskiya fa ba sa zalunci ko miskala zarratin su manya-manyan sahabbai ne waliyai bayin Allah aka ce su tasa shi gaba su je basra su rinka bi suna sallah masallaci masallaci su sa ya miƙe tsaye su tambayi jama'a game da shi sai a je wannan masallaci daidai sallah azhar in aka yi sallah azhar da kwamiti da gwamna sai a miƙe kwamiti su ce wannan gwamnan ku ne a ce eh me za ku faɗi a kan shi jama'a sai su yabo na alheri mutumin kirki ne adili ne kaza kaza kaza duka gari aka yi ta yaban shi sai da aka je wani masallaci sai wani mutum ya miƙe sunan shi abu sa'ada sai ya ce gaskiya mu dai tun da an haɗa mu da Allah to mu za mu faɗi gaskiya kwamiti suka ce me gaskiya ice gwamnan mu azzalimi ne yana cin kuɗi yana ɗiba yana ba jama'a shi yana hana sauran waɗanda ba na shi ba gwamnan mu matsoraci ne baya zuwa yaƙi yana tura mutane ana kashe su gwamnan mu jahili ne bai iya sallah ba a zahar ma a fili yake yi baya ɓoye karatu kwamiti suka ce to mun ji yanzu kai zauna abu sa'ada gwamna miƙe ka ji koke-koke uku a kanka me zaka ce sai ce salasun bi salasin ya ce sharri uku zai yi addu'a uku to muhallin shahid kenan da nake so ka gane annabi ya yi mai addu'a in dai ya tsaya yana cin halal to duk abin da ya roki Allah yanzu yanzu ne to yanzu za ta bayyana ko kuma ta karyata yace ya Allah wannan bawa naka in ya miƙe ne gaban jama'a don riya a ji sunan shi a ce ya iya faɗa da gwamna shi ma ya isa ya yi kaza ya Allah ina roƙonka ka tsawaita ran shi addu'a ta uku da nake kenan kar ka ɗauki ran shi da wuri ya daɗe a duniya Allah ka haɗa shi da fatara talauci iya sannan Allah ka bashi ‘ya'ya masu yawa ka saka mai fitina jaraba jaraba san mata ai waɗannan abubuwan suka haɗu jama'a sai mutum ya yi nadaman me yasa ya zo duniya ga talauci ga ‘ya'ya masu yawa ga tsawon rai sannan ga jarabar son mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi haka ta faru wannan mutum sai da duk sa'o'in shi suka rasu suka bar shi ‘ya'ya suka yi mai yawa gari ya waye ba shi da abin da zai ba su su ci Allah ya makantar da shi sannan ya aza mai jarabar son mata ga makanta ga talauci ga tsufa ga 'ya'ya kwatsam aka ce da zarar yana tafiya in ya ji muryar budurwa sai ya bi ta da gudu gashi baya gani amma sai ya bi da gudu inda yake jin muryarta sai ka ji jama'a suna cewa ku kauce ku kauce ga wanda addu'ar bayan Allah ta kama shi nan yanzu me yasa Allah ya karbi addu'ar Sa'adu dan Abi Waqqas saboda yana cin halal yanzu a wannan zamanin mun rasa irin su kenan waɗanda za su ce ya Allah ka karya mana azzalumai ai ta addu'a ai ta addu'a wa mat'amuhu haramun kenan wa mashrabuhu haram ayi kunuti a je ka'aba ayi ko ina an gallabe mu a duniya yau wannan yana nuna kenan ba ma cin halal ba ma sa halal ba ma shan halal to idan mu talaka muna zargin shugabanni to ashe mu ma mu zargi kanmu kenan domin kaifa ma takunu yuwalla alaikum in ko ga an saka muku azzaluman shugabanni mafiyanci kuma azzaluman ne kenan yanzu dubi talakan da yake azawa yashi tallan gyada sai an dandake gwangwanin wannan zalunci ne ko ba zalunci ba zalunci ne to wannan an jima sai ce Allah ya tsine wa azzalumai to daga kan shi fa za ta fara ka gani idan ku talaka kuka lalace kuka zama azzalumai yo ai cikin ku za a dauka a tsaye da dan takarar kansila chairman senator house of reps gwamna minister karamin azzalumi ne za a kai shi ya zama babba Allah ba zai taɓa baku shugabanni adilai ba in kuna zalunci iyakacin ta kenan ya kamata kowa ya gane shi yasa idan an bugi jaki a bugi taiki in an ga laifin shugabanni kowa ya tsaya ya binciki kanshi kai yanzu da za a naɗa ka kai ne trejara na masallaci ɗakin Allah yaya an kafa association a department aka ba wani yaro kuɗi sai wannan wata yarinya ta ce wannan cinyewa zai yi na ce ya zai cinye ta ce ya cinye kuɗin Allah ma ta ce wurin ibadar su ɗaya an aje ya je ya an ga ana wa'azi yana kuka ana ganin mai imani ne sai aka ce a bashi kuɗi ya aje kwana kaɗan sai daina zuwa kuɗi ya cinye ta ce to ya cinye kuɗin Allah ma balle na association ɗin duniya Allah ya kiyaye to jama'a kun ji bari ku ji abin da wani babban malami ya faɗi dangane da wannan hadisi ya ce wasu ila ahmad an ma'anar muttaqina suwaye masu tsoron Allah aka tambayi imamu ahmad fakala sai ce yattaqil ashiya'a wanda zai rinka taka tsantsan game da abubuwa fala ya ka'o fi ma la ya hillu lahu duk abin da bai halatta ba ba za a same shi a ciki ba shine mai tsoron Allah duk abin da yake haramun shi yasa akwai wani babban malami cikin waliyan Allah da suka gabata al-imamu Ibrahim Adhama in ya nemi abinci ya nemi ya nemi halal ya rasa sai ya tafi bola wannan tuwo da aka jefar ko shinkafa da aka zubar wannan wanda kowa baya so an zubar ne don dabbobi sai je sai zauna sai ya ɗiba sai ya ci in aka ce me yasa sai ya ce wannan halal ce mai tsarki don kowa baya so ba wanda yake da jayayya a kanta وقال أبو عبد الله النباجي الزاهد رحمه الله خمس خصال biha. tamamul amali in kana son aikin ka ya cika to akwai ɗabi'u guda biyar waɗanda sai ka kiyaye su ya ce al'imanu bi ma'arifatillahi azza wa jalla wa ma'arifatul haqqi mutum ya san ya samu imani game da sanin Allah ya kuma samu ainihin wato ya san gaskiya ka san Allah kai imani da shi sannan ka san gaskiya wa ikhlasul amali lillahi da kuma duk aikin da zaka kai dan Allah wal amalu ala sunna da kuma yin aiki ya dace da sunna wa akalul halali da kuma cin halal yace ka ji abin da zaka yi Allah ya rinka karban duk aikin da kai sai ce fa in fuqidat wahidatun lam yartafi al amalu in aka rasa ɗaya cikin abubuwan nan biyar to ko kaya aiki Allah ba zai daga shi sama ba wanda Allah yana cewa ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu duk magana mai daɗi tasbihi kalmar shahada zikiri duk abin da kai sallah biyayya iyaye sai Allah ya daga ya kai sama gurin shi to matukar baka cika sharuɗan nan biyar ba malam yace ba za a daga aikin ka ba ba za a daga ibadar ka ba wa zalika yadda abin yake annaka idza arafta Allah azza wa jalla wa lam ta'rif al-haqq lam tantafi domin ko ka san Allah amma baka san gaskiya ba ba wani amfani da wannan sanin Allah zai maka ga ka san Allah baka san gaskiya ba kaga zaka ta saba ma Allah sannan wa idza arafta al-haqqa wa lam ta'rif Allah in kuma ka san gaskiya baka san Allah ba lam tantafi nan ma ba za ka amfanu ba bai da amfani gare ka wa idza arafta Allah wa arafta al-haqqa in ko ka san Allah kuma ka san gaskiya walam tukhlisil amala amma baka yi aiki dan Allah ba lam tantafi wannan ma ba za ka amfano ba za ka ci moriyar shi ba wa in arafta Allah wa arafta al-haqqa wa akhlasta al-amala in ko ka san Allah ka san gaskiya kai aiki dan Allah wa lam yakun ala sunna amma aikin bai dace da sunna ba sai ya zama bid'a ne ko san rai lam tantafi nan ma ba za ka ci moriyar shi ba wa in tammatil arba'a idan guda hudun nan suka cika ولم يكن الأكل من حلال أما كما باكا cin halal لم تنتفع ba za ka amfana ba duk dacewarka da sunna idan babu cin halal abin ba zai dace ba Allah ya kiyaye mala yace wa amma sadaqatu bil malil harami fa ghairu maqbulatin idan mutum ya sadaka da dukiyar haramun fa Allah bai karba ba ba za a karba ba sai yace kama fi sahihi muslim kamar yadda ya zo a cikin sahihi muslim عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول wani tsohon gwamna ne a ƙasar basra shi ma mai suna ibnu amir ya kwanta bai da lafiya sai aka shiga gaishe shi daga cikin waɗanda suka shiga gaishe shi akwai wani babban malami mai suna abdullahi dan umar sahabi ne an aka shiga aka yi tafadanci ranka ya daɗe ai kaza kaza ai kaza kaza kai mutumin kirki ne kai sai ibnu umar sai ya shiru ya ki magana irin malaman da zaka gansu haka suke in ka san tarihin kasar Kano akwai wani malami sunan shi malam Ibrahim na tsugune malam Ibrahim na tsugune din nan malamin malam Nasiru Kabara ne idan sarkin Kano ya aika su zo shi tsugunawa ike yi yana jiran ai marmaza a faɗa abin da za a faɗi sai tashi ya gudu shi fadar dama a dole ya zo dan an matsa ne ma dan haka a tsugune yake jin maganar sarki shi yasa ake cewa malam ibrahim na tsugune ba wai je ya zauna ya zaman tahiya gaban sarki ba Allah ya kiyaye to kaji da abdullahi dan umar ya ji ana ta yaban sarki sai ya shiru sai shi sarkin sai ya lura sai ce ala gafata malam kai ba za ka ce komai ba ana yi wa sarki addu'a ana fadanci ba za ka yi wa sarki addu'a ba sai abdullahi dan umar ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah baya karban sallah sai da tsarki sannan Allah baya karban sadakar da aka yi da dukiyar gwamnati ta sata ita ce hulul dukiyar da jama'a ne gaba ɗaya suke da ita sai kai kadai sai ka sata shine hulul dukiyar gwamnati ce sai kai kadai ka sata sai ka je kai sadaka Allah ba zai karba ba sai kawo maka misali kamar yadda kowa dai ya san in ba a yi alwala ba sallah ba za a karba ba to dilalatul iqtirani kenan a cikin ilimin usulul fiqh idan baka fahimci kaza ba sai a dauko abin da ka fi sani sai a hada maka sai ka fitar da hukunci kowa dai ya san yau in ka je kai sallah baka yi alwala ba sallah ba ba babu jayayya kowa ya san in ka yi alwala da kashi a jikinka babu sallah da kashi a rigarka babu sallah ma'ana in dai ba tsarki ba sallah ko to haka in aka yi sadaka da dukiya ta haramun Allah ba zai karba ba to me ibnu umar yake nufi da kawo wannan hadisi malamai da suka yi sharhin sahihu muslim sai suka ce abinda abdullahi dan umar yake nufi abinda abdullahi dan umar yake nufi shine dan kada a yi tunanin ma zai yi wa sarki addu'a ma'ana duk mutumin da ke cin haramun kakka ɓata lokaci kai mai addu'a abdullahi dan umar yana kawo dalilin da yasa ya shiru ya yin magana ne an zauna ana gaida sarki ana addu'a shi kuma ya san wannan sarki sanda ya mulki ya yi zalunci to yaya ba za ka yi magana ba ba za ka yi addu'a ba ga ka babban malami ya ce to yaushe zan ɓata lokaci in yi addu'a tunda dai sallah in ba tsarki ba ta karbuwa sadaka da dukiyar haramun ba ta karbuwa to addu'a ga azzalimi kuma ba ta karbuwa don ai gashi mun ji shi wannan shi ya ci haramun da kanshi ma yana rabbi rabbi ya rabbi ya rabbi Allah ya ki karbe balle kai ka bata lokacin ka shi yasa yallaɓai ne kai ranka ya dade ne kai duk wani malami in ya yaudare ka cewa duk kuɗin da ka sata in ka zo mutuwa ka bar sadaka za a yi maka fidda'u za a yi maka hajji da umara ya yaudare ka wallahi addu'a tana karbuwa ko a wanne ƙauye aka yi ta amma addu'a tana da mahalli da tafi karbuwa shine kasashe irin makka da lokaci irin rana arafa da makamantansu amma fa sai in ta samu gurbin da za a karbe ta in ba haka ba ka ci haramun to duk yadda kake tunani wai za a tafi maka ai maka addu'a Allah ya karba ka bata kanka lokaci ne kuma malamin duk da ya tafi wa azzalimi addu'a to ya tabbatar da cewa ya saba ma Allah ya yi zalunci shi kanshi Allah ya kiyaye wa fi sahihaini hadisi ya zo cikin bukhari da muslim an abi hurairata an nabi sallallahu alaihi wa sallama qala abu huraira yace ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min kasabin tayyibin wa la yaqbalu Allah illa at-tayyiba illa akhadha ar-rahmanu bi yadihi babu wata sadaka da wani bawan Allah zai yi in dai da dukiya halal ce sai a ce domin Allah baya karɓe sai dukiyar halal to duk bawan da ya sadaka da dukiyar halal da hannun dama Allah zai karɓa kuma Allah ya bashi lada saboda mutunta abin ina fatar an gane Allah ya taimaka malai ce wasu ilabnu abbasin amman kana ala amalin fa kana yazlimu wa ya'khudhu haram aka tambayi ibnu abbas mutum ne yana aiki amma yana yin zalunci yana ainihin karɓa haramun yana karɓar cin hanci yana sata sun mata ba sai ya tuba fahuwa ya hujju ya hujju wa ya atiku wa ya tasaddaku minhu wannan dukiya ta haramun da ya tara sai ya rinka zuwa yana hajji yana siyan bayi yana yantawa yana sadaka ala gafarta malam wannan hajji ta yi sadaka ta yi kuma yanta bawa ya yi faƙala sai abdullahi ɗan abbas ya ce innal khabisa la yukaffiru al-khabisa ai kazanta ba ta kankara kazanta ba yana da zunubi ba me zunubin shi jama'a sata da yi ko cin amana da yi yaudara da yi haka ne sai kuma ya zan ya ɗibi dukiyar haramun sai ya tafi sai ya je ya hajji wannan hajjin da ya sunanta kazanta to kazanta za ta kankara kazanta ne to kun ji yadda abin yake وكذا قال ابن مسعود هكذا بابا مالمي ابن مسعود يفدي يتي إن الخبيث لا يكفر الخبيث ولكن الطيب يكفر الخبيث idan mutum yana da zunubi daban ya je ya samu dukiyar halal ya je ya hajji to hajjin shi tsarki ce sai ta je ta kankara wancan zunubin mutum ne ya sha giya ya yi zina ya yi abubuwan da ba daidai ba sai ya tuba babu haƙƙin jama'a kenan sai je ya hajji to hajji aba ce mai tsarki sai ta kankare mishi wato abubuwan da ke ciki jama'a al-Imam al-Bukhari ya kawo wata ka'ida guda daya yace dukkan mutumin da ya zalunci jama'a a cikin dukiyarsu ko ya ce ya tuba tuban bata yi ba sai ya bayyana musu miƙidari gwargwadon abin da ya sata don su ji nauyin abin ya kai su yafe ko kuwa domin ta yiwu talakawa ne suna ƙauye ba su san ma yawan kuɗi ba in ka zo ka ce da Allah ku yafe mu ku yafe mu sai a ran kai daɗe ba komai ba komai suna ɗaukan dubu biyu ne dubu uku ashe miliyan arba'in ne aka bayar a yi musu hanya a jawo musu ruwa a yi musu makaranta a yi musu clinic to imam bukhari ya ce sai ka faɗi adadin kuɗin sun ji don su ji yaya wannan za su yafe kuwa nawa ne dama dai miliyan arba'in ce miliyan arba'in ina ranka ya daɗe ka dai dawo da su sannan sai mu yafe maka kaga sun ji kan abin kenan ko Allah kiyaye to ga wata maganar kuma wa qala al-hasan al-hasan al-basri yace ayyuha al-mutasaddiq ala al-miskin yarhamuhu ya kai da kake sadaka ga talaka kana jin tausayin su irham man qad zalamta to ka ji tausayin waɗanda ka zalunta mana ka zalunci wasu ka danne musu albashi ka zalunci wasu ka danne musu gonaki ka zalunci wasu ka danne musu haƙoƙi wai kuma sai ka je ka tafi wai ka yi ado a mota kuma sai kaga talaka kana jin tausayin su da wannan dukiyar da ka zalunta sai ka zo kuma kana sadaka kana son ka ainihin kyautata jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ai kun ga a jihar Kaduna mu an taɓa yin wani abu wani babban ma'aikaci ne tun da jimawa fa ya saci kuɗi mana ya albarka kansu da ya ji wa'azi ya wa'azi sai ya tattara waɗannan kuɗi sai ya aika da su alfakar da ya aiki ai ya gama aiki bai takarda bai faɗi sunan da bai faɗi komai ba aka yi juyin duniya ya fito ya zo ya bayyana kanshi don ya zama abin misali ya ce shi zai so ya tafi Allah ya gafarta tunda da ya ji wa'azi ga kuɗi ya dace to ka'ida ce abin da ka sata sai ka dawo da shi ko kuma sai ka faɗi adadin shi a ji an yafe maka ko ba ya yafe amma ka je ka sace dukiyar mutane ka azurta kanka kai abin ta kai ce ka je ka kai wa maƙiyanmu kuma turawa su ƙara ƙarfi su yi harkokin kasuwanci sannan kuma sai a zo ana cewa da Allah a yafe mu a yafe mu a yafe mu ga su Allah madaukakin sarki ya kiyaye wa qala asad ibn musa fi kitab al-wara قال حدثنا الفضيل بن عياض عن منصور عن تميم بن سلمة قال قال ابن عامر لعبد الله بن عمر bari ku ji ƙarin riwaya ƙarin bayanin riwayar can da muka yi a baya wancan sarki da abdullahi dan umar ya ƙi mishi addu'a mai suna ibnu amir ko ya ce wa malamin nashi abdullahi dan umar a ra'aita hazal iqaba allati nusahiluha ala gafarta malam uquba azaban lahira da kake mana wa'azi mu muna daukar ta abace mai sauki wal uyuna allati nufajjiruha idan aka hada laifuffukan mu ala gafarta da rijiyar bohol da famfuna da kogi da muke haƙa wa talakawa suna shan ruwa ala na fi ha ajarin ba za mu samu lada ba ko kun fahimci yadda yake son ya hada zunubi kan mun yadda mun yi zunubi mun yi sata gwamnati mun yi kaza mun zalunci talaka mun yi kaza to amma kuma mun haka bohol a wuri kaza mun kai ruwa a wuri kaza mun yi rijiya mun yi titi mun yi asibiti wuri kaza kana ganin ladan wannan ba zai iya yafe mana zunuban waɗancan abubuwan da muka samu kanmu a ciki ba fa qala ibn umar sai ibn umar yace ama alimta anna khabisan la yukaffiru khabisan qattu baka san cewa kazanta ba ta kankara kazanta ba har abada kazanta har abada ba za ta wanke kazanta dan Allah jama'a mutum ne fitsari sai ya rasa ruwan da zai yi tsarki da shi sai ya samo fitsari sai ya tsarki da shi yaya yayi mutum ne ke jin yunwa yana jiran a kawo mai fate ba a samu ba sai aka kawo zawo yaya ba kuma ya zama kaga matsala ke Allah ya kiyaye dan haka kazanta ba ta maganin kazanta قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن ابي مليح عن ميمون بن مهران قال قال ابن عمر لابن عامر وقد سأله عن العتق shi wancan sarki dai ya tambayi Abdullahi dan Umar game da yan tabawa ina hukuncin na yi satar gwamnati ni tsohon ma'aikacin gwamnati ne ni tsohon gwamna ne ina hukuncin wannan dukiya sai in ce bayi in rinka yantawa sai ibnu umar ya ce masaluka masalu rajulin saraka ibla hajji misalin ka wani mutum ne ya je ya sace raƙumin da alhaji zai je yanka a hajji ya hadaya sun majahada biha fi sabilillahi sai ya hau wannan dabba ya tafi jihadi raƙumi ne za a je a yanka shi a wurin hajji sai ɓarawo ya je ya sace sai je jihadi a kan shi fanzur hal yuqbalu minhu za a karba daga gare shi ina za a karba za a karba Allah ya kiyaye matsalar dai jama'a tana da girma kwarai da gaske wallahi tallahi wajibi ne a guji zalunci kowane iri in ba haka ba akwai matsala zalunci daidai da ɗanin ƙasa haka saboda kana ga kana da mulki ka je ka kwashe filayen jama'a jama'a sun je sun biya kuɗin fili sun yi cfo sun yi wane ne sun yi duk ka'idar da ake sai wani ya zo kawai sai mamaye filayen sai ya gina ana tsoron ai magana ya kama kai kulle ko za a kashe hadisi sahihi cikin sahihu muslim suka taru aka ce wanta lafiya ta ce makwabci na sa'idu dan zaidi ne ya ɗibi iyaka ta ya ɗebi dinar shegina ya haɗa da nashi ya fito ya ce wallahi ban ci filin ki ba ta ce wallahi ka ci to shi ma wali ne in yi addu'a Allah yana sai ɗaga hannu ya ce ya Allah idan matan nan abin da take faɗi ƙarya ne Allah ka makanta ta Allah ka sa kabarinta a cikin gidanta sai tafiya shi sai ɗif ido ya ɗauke ta fita tana neman hanyar da za ta je ban ɗaki sai ta faɗa rijiya aka yi juyin duniya aka kasa fito da ita sai aka tura ƙasa a kai kaga gaskiyar hadisin manzon Allah da yake cewa a cikin bayan Allah akwai mutanen da wallahi in suka ce yau za a yi ruwa Allah ba zai kunyata su ba sai an yi koda rani waliyai gaskiya ne karama waliyai gaskiya ce qur'ani da sunna da ijma'i wancan hadisi abdullahi dan hadisin sa'id ibn zaid yana cikin sahih muslim wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari ka duba addu'ar da ya mata ya ce idan har ƙarya take mishi Allah ya makantar da ita sai ta makanci Allah ya sa kabarinta a cikin gidanta ta zo ta fada rijiya aka kasa ciro ta dole aka rufe ƙasa aka tura ƙasa aka rijiya ta zama kabari a nan ne sai ya ce yaushe zan ci filinta bayan na ji manzon Allah da kunne na yana cewa wanda bi ya yanki kasar wani daidai da ɗani ɗaya ɗani ɗaya ko mita ɗaya bai kai kuma in ka ƙara daidai da ɗani ɗaya just inci kamar inci bakwai zuwa takwas maza Allah ya kira na alkiyama za a nan naɗo wannan ƙasa tun daga ta ɗaya har ta bakwai a ɗora wa mutum a wuya sai a tura shi gida wuta ka duba yanzu jama'a ko roba galon ɗin nan yalo aka cika da yashi in aka ce ka ɗauka daga nan wuro hausa na aka ce ka ɗauka kai ƙofar lamido jarka guda ta yashi in har kai ƙato ne na gaske fa za ka kai amma kana zufa to balle a ce ƙasa tun daga ta ɗaya har ta bakwai za a nan naɗo a ɗora maka a wuya ka gwada ka ga yanzu aka ɗora maka tayar ka tafila za ka iya tafiya da ita a wuyanka to ka gwada don haka in ka san ka ci filin wani kai maza ka mayar mishi da kunyar lahira gwamnati duniya Allah ya kiyaye sannan bangaren hadisin na gaba kamar yadda muka yi magana dangane da abin da ya shafi wannan mutum da yake addu'a ko muka ce dukkan sharuɗa ai ya cika na addu'a daga ciki muka ce akwai kasancewar shi matafi ya zo a cikin hadisi annabi yace salatu da awatin mustajabatin mustajabatin la shakka fihin addu'o'in mutane uku Allah yana karbe babu shakka jama'a da'awatul mazlumi wanda duk aka zalunta in ya ce Allah ya isa Allah ka saka mini Allah zai karɓa manzo Allah ya ce babu hijabi tsakaninka kuma wallahi wannan zalunci ko ba musulmi ba kaka zalunci dan wasu na cewa ai tunda ba musulmi bane ai ai na ci banza wannan aqida ce yahudiyya aqidar yahudawa ce yahuda ne ke cewa laisa alaina fi ummiyina sabila wanda duk ba ba yahude ba wayan an ci kudin shi an ci banza wannan ba addini ba karka ce dan kai musulmi ne wani ba musulmi ba bari ka cuce shi wallahi in ka cuce shi sai Allah ya sata mu kowa ya san shahararriyar kisa sayyidina Ali da alqabi shuraihu aliyu ya nada alkali da kanshi alqabi shuraihu yana da riga zai tafi wani ceremony wata harka ta bikin musulmi fa rigar shi tana bayan rakumi a ta faɗi kuma shine amirul mu'minin wani bayahude ya tsinka da ya tsinci rigan nan sai sai na ali ya zo bakin kogi ya wanka zai ɗau riga ya sa ya duba riga babu ya juya haka sai ga riga a hannun wani bai hude ya ce ba ni riga ba bai hude ya ce kana da shaida ne ta wace ya ce to shi ke nan sai a tafi wurin alkali sai aka yi dace aka je aka ga alkalin nan aliyu ne ya naɗa shi to kaga yanzu aka ce gwamna shi ya naɗa chief justice kaza ko justice kaza ai dama dole kawai gwamna ne ke da gaskiya dole haka ne ko wannan yahudanci ne a musulunci babu wannan da aka je sai alkali shuraihu bai yi recognizing aliyu ba ma wannan shugaban kasa ne waye ya zauna a teburin da wannan ma ya zauna kawai domin waɗannan masu husuma ne kawai ba wani high table ba wani ranka ya daɗe a tashi a'a yanzu aiki za a yi don haka ya ce menene kukanka ya ce riga ce nake tafe da ita a kutular raƙumi sai ta faɗi na je na yi wanka zan sa sai na ganta gashi a hannun wannan sai na ce ya bani ya ce ba ta ba tsali shiraihu ya ce kana da shaida a kan riga ta kace don dai a hannun shi babu ya ce ba ni da shaida ya ce to da shaida muke aiki tun da baka da shaida shi ke sai ku tashi ku tafi da yahuda ya ce haka abin yake eh wannan ba mai gidanka bane yace mai gidana ne ba shi ya nada ka ba yace shi ya nada ne amma ya nada ni ne in yi gaskiya sai ya ce wallahi ba riga ta bace ya rike sai musulunci makon da ya wuce tashar aljazira ko al'arabiya ɗayan biyu a makon da ya wuce yau kwana bai wuce hudu ko uku ba suka nuna irin wannan kabiyar ta faru a filistin bayahude ne malami ne bayahude ya tabbatar ya zalunci musulmi amma aka tafi kotu sai kotu ta adalci sai aka ba bayahudan gaskiya da ita shine gaskiya ta bayyana shi da kanshi yake cewa wallahi bai san haka musulunci yake ba sai ya karbi addinin musulunci amma hakon da ya wuce tashar al'arabiya din nan ranar da aka yi bikin maulidin nan ranar da aka yi bikin maulidin nan ranar aka nuna afwan tashar ikra tashar ikra alfabaiya su suka nuna wannan ranar da aka yi bikin maulidin ranar sha biyu da kar mu taɓa tunanin cewa mu musulmi ne za mu zalunci waɗanda ba musulmi ba Allah ya taimake mu ba zai taimake mu ba dole mu yi gaskiya mu yi adalci shine taken addinin namu Allah ya taimaka to kun ji wannan jama'a sannan sai yake cewa wa da'awatul musafir annabi yace haka kuma addu'ar matafiyi Allah na karbanta wa da'awatul walidi li waladi haka idan uba yayi wa dan shi addu'a Allah yana karbe yace akhrajahu Abu Dawud wa Ibn Majah wa Tirmidhi wa indahu da'awatul walida ala waladi idan uba yayi addu'a ta gari ga da nan da nan Allah ke karbe in uba yayi mummunar addu'a nan da nan Allah yana karbe yasa karka sake babanka yi maka muguwar addu'a duk sanda kaga ka bata mai rai kafin ya maka muguwar addu'a ka yi marmaza ka roƙi ya yafe maka ina fatar an gane Allah ya taimake mu to dangane da addu'a muka ce gashi yana daga cikin ladubban addu'a daga hannu wajen addu'a ko gashi wannan bawan Allah ya daga hannu yayi addu'a yana daga cikin ladubban ainihin addu'a din daga hannu a wajen addu'a daidai da kirji sannan hannayen suna fuskantar ka sai dai ba kai tsaye haka ba an fahimci wannan wannan yana daga cikin ladabin ainihin addu'a ana haɗe hannayen ne haka kamar yadda al'imamul ghazali yake faɗi haka haɗe su ake haka ba wai haka ake kamar yadda za a ga wani wato wani yake kamar daga sama za a jeho wani sai haka haka ake haɗewa amma in addu'a ce ta sallar roƙon ruwa to shi ana juya tafin hannu ne haka an fahimci wannan sai a juya sannan sai a ɗaga sama haka har yadda za a ga hammatan mutum wai a nan ana neman Allah ya juya mana halin da muke ciki na fari ya kawo mana alheri shi yasa aka juya hannu addu'a ta addu'ar roƙon ruwa ke ina fatar an gane dangane da shafa fuska da addu'a hadisai ba tabbata ba akan haka hatta dan fodiyo a cikin littafin ihya'u sunna sai da ainihin ya tabbatar da haka cewa in an yi addu'a din jama'a magana a shafa fuska haka balle kirji ko wani abu wannan bai tabbata ba ko da kan aka yi addu'a haka sai dai aje hatta al-imamu Abu Dawud ya ce hadisan duk ba su tabbata ba Allah ya kima الحديث الحادي عشر حديث نبوة مشاهدة عن الحسن ابن علي سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه قال عن الحسن ابن علي daga alhassan ɗan aliyu sibti rasulillahi sallallahu alaihi wasallama jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in aka ce sibtu jama'a jikan ka wanda yarka ta haifa in aka ce hafi jikan ka wanda ɗanka ya haifa larabawa suna da wannan dikka din a wajen bambanta abubuwa in kuna son kwarewa game da sanin irin wannan ku samu littafin al-imamu sa'alabi mai suna fiqhul lugha wa sirrul arabiyya idan idan aka ce ka auri yan mutum to ya zama sihiru gare ka sa sihiru ka an gane to uban ko mahaifin mata ka ya ce hamuka wanda ke auren yaka kai kuma sihiru ka to idan yarka ta haifi jikan ka ke to jikan ya zama simple idan kuwa ɗanka ne ya haifa ya zama hafidu to laraba suna bambance to alhassan dan gidan fatimatu zahara babban shugaban samari a gidan aljanna ranar alkiyama wa raihanatihi da kuma farin zuciyar manzon Allah raihana fulawa fulawa mai kanshi asali ita ce raihana to annabi yana son waɗannan jikoki nashi fiye da soyayyar da kake wa fulawa mai ƙanshi mai kyau annabi yana ƙaunarsu har wata rana yana huɗubar juma'a huɗuba ta yi huɗuba sai hangi hassan da husaini suna tahowa mahaifiyarsu fatima sai musu ado sai manzon allah ya tsaye da huɗuba ya sauka daga kan mimbari ya je ya ɗibo su ya zaunar da hassan dama ya zaunar da husaini hagu sai ya karanta aya yace inna min azwajikum ko wa auladikum fitina ‘ya'yanku matanku waɗannan fitina ne yace ku duba jama'a hudu ba nake yi amma na hango waɗannan jikoki nawa na kasa haƙuri sai da na je na ɗibo su don haka sai kun yi a hankali ‘ya'yanka da matanka in baka yi a hankali ba sai su raba ka da Allah jama'a mun gari wata ran sallah annabi yake ya zo da Hassan ko Husaini an aje shi ɗan yaro ƙarami a gefe annabi yana sallah da annabi ya sujuda haka yaro da ya ga arhab baya kawai sai ya hau to dama bahaushe ya ce jika wahal da kaka yanzu Allah sai bar shi ya gama abin da yake yi sallah ake limanci ya Hassan ya gama duk wasannin shi sahabi da ke ruwaito hadisi ya ce naji an daɗe an daɗe sai na ɗago kai ga lafiya ya ce sai na ga yaro sai na koma yau sai yadda Allah yake nan da aka idar da sallah sahabbai suka damu manzo Allah yake kar ku damu yace jikan nan nawa ne ya hau baya na na yi sujuda shine na bashi ya gama abin da yake sallallahu alaihi wasallam waɗannan jikokin manzon Allah ya bar wa duniya amanar ya ce wanda bi yake so na ya so su wanda yake kina ya ƙi su wanda duk zai kini ya ƙi su to ya ƙi su don yana kina wanda duk zai so su ya so su don yana so na haka duk wanda ke ƙaunar manzon Allah dole ne ya so Hassan ya so Husaini ya so Fatima ya so Ummu Kulsum ya so Muhsin saboda waɗannan daga cikin iyalan manzon Allah ne da Allah yake cewa qul la as'alukum alaihi ako ajran illa almawaddata fil qurba ba abinda manzon Allah yake so a wurin mu jama'a duk alherin da ya kawo mana abu biyu yake so duka wani alheri ne manzon Allah bai kawo ba babu amma duk alherin da ya kawo abu biyu yake so abu na farko mu so ɗan ɗakin shi ahlul baiti abu na biyu duk sa'ad da aka yi sallah aka yi kiran sallah ne mishi salati ne mishi addu'a da kaji an gama kiran sallah ka yi salati sai kai Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata in kai wannan addu'a manzo Allah ya kira na kiyama zai ce ka to abinda manzo Allah yake so kenan don haka in aka ce wani jika manzon Allah ne dole mu kaunace shi dole mu so shi kuma soyayya ta kai matuƙa da jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duk duniya babu al'ummar da ke kin jikokin manzon Allah sai wasu mutane da ake kira nasiba su waɗannan nawasib kamar yadda shi'a suke kin sahabbai su kuma haka suke kin ahalul bait dan shi'a da an ce wannan sahabi ne zai zage shi ya mai sharri ya ci mutuncin su kuma nasiba da an ce wani ahalul bait ne sai su zage shi su ci mutuncin shi to wannan duk ba daidai bane jama'a abin manzon Allah mu kaunace su mu so su don manzon Allah ya ce mana Allah Allah fi ashabi yace dan Allah dan Allah sahabbaina la tattakhiduhum gharadan kar ku mai da sahabbaina su zama target kowa ya zama su yake harbi ka amai da sahabbai su zama karan bara ya zama kowa zai hare su manzon Allah yake mana don Allah ba kyau zagin sahabbai balle musu kazafi balle cin mutuncin su balle kafirta su balle musu kazafi haka nan mutan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam matan shi ƴaƴan shi dangin shi jikokin shi duk inda aka ce wannan jika manzon Allah ne dole ka so ka kaunace shi to alhamdulillah kasashen mu ana kaunar sahabbai da ahlul baiti domin ya tabbata a ƙasar nan saboda kaunar sahabbai har in ka ji an cewa ɗa sadiq to wa kenan abubakar ake in ka ji a sakwata ka ji ana cewa sahabi duk wanda ka ji an ce sahabi a sakwata sunan shi abubakar sannan in ka dawo ahlul baiti kaunar ahlul baiti a kasar mu ba ba ba abin da za a ce sai dai godiya ta tabbata ga Allah don wanne gida ne ake da yan mata biyar ba za ka samu Fatima ba Fatima Batulu Fanta Binta Fanna duwa ce ce duk Fatima ake yi sannan za ka ga gidan da ka je aka haifi tagwaye ne ake sa musu alhassan da Hussein duk wannan alama ce da mutanenmu suke so su bayyana game da ƙaunar ahalul bai mutum gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi alhassan shi aka fara haihuwa saboda sayyidina ali haidar ne haidar ne shine ake cewa gadanga kusar yaki shine naji ana cewa nan garga ma'ana haidar wanda baya gudu a yaki to aliyu kullum cikin harkar yaki yake don haka ana haifan mishi ɗa na fari yanzu Allah yake to ya kasa mai suna sai ya ce murra ɗaci manzo Allah ya ce balil hasan ya ce alhasan ne alhasan ne ba a daɗe ba a shekara da ta kewayo don a shekara biyu ne fatima ta haife su an haifi wannan bana shikenan baɗi kuma aka haifi wancan ba tagwaye ba ne gaskiya saboda larabawa da ta haihu sai a ɗauki yaron sai a kai shi ana baki amma bayan kwana bakwai ta wanke sai kaga ta zama budurwa shar kuma to sai kuma wani ciki ya sake shiga nan da nan a cikin shekara guda ta haifi hasan ta haifi da sai annabi ya ce wa aliyu to wannan kuma me aka sa mai sai ce mai hanzala guna sarkin ɗaki manzo Allah ya ce balil Hussein a kanin Hassan Hussein ina fatar an gane haka abin yake ina fatar an gane shi ne ka jiyar da sunan su yazo to manzo Allah yana kaunar waɗannan jikoki na shi amma al'amari ya zan jarabawa wata rana annabi yana zaune sai aka ga yana hawaye yana rike da Hussein sai aka ga yana hawaye lafiya ya manzon Allah sai ya ce wa matar da ke tambaye shi kin ga wannan kasa yanzu mala'ika jibril ya kawo ta ya ce a nan za a danna bikan nan na husaini a yanka shi to a nan aka samu wasu zindiƙai makiya allah suka yanke kan na husaini ba dan komai ba saboda dalilan siyasa ba dalili ne na addini ba dalilai ne kawai na harkokin banza na siyasa neman mulki da kaza kaza kaza to sai dai abin mamaki shine da muka ji anewa yazidu kazafi cewa wai shi ya kashe shi ko shi yasa aka kashe shi yo ai hasali yazidu sai da ya tsina albarka ga wanda aka zarga akan ma ya kashe shi karanta ibnu taymiya a cikin ahadithul qusas da kuma ibnu taymiya har wai a cikin majmu'ul fatawa dan haka shi'a da suke cika titina a ranakun ainihin ashura suna tsine wa yazidu da muawiya da abu sufyan da abubakar da umar da hafsa da aisha wallahi wannan mugun ganganci ne kuma bata addini ba ka da dalilin da zaka ce yazidu ne ya kashe shi don tarihi ba zuwa zaka yi kawai kai manipulating ka ciccuɗa abubuwa ba malamai suna da ka'idar da suke bi su tace tarihi duk da ka kawo ba wai duk abin da ka kawo a tarihi shi ke saboda ba abin da ke samun kanshi a cikin rudani da cikin tarihi saboda haka ba yazidu ya kashe al-husaini ba don haka dukkan musulmin duniya gaba ɗaya sun haɗu akan la'antar wanda ya kashe sai amma ba su cewa wane ne don haka gazali ya ce kowa ya san ƙarya da ƙazafi dai haramun zato kuma haramun ya ce to zai yiwuwa ka tashi hakan nan ka liƙa laifi ga wanda kawai kake zato a tambaye ka kuma ka hauka nuka amma 'yan shi'a suna da wata ka'ida su za su ƙirƙiri tarihin ka kawai dan kana kiyayya da su su sun fi ka sanin kanka tsara tarihin ƙarya a kanka kuma suke haka ne gaskiya kai kanka baka san tarihin ba babanka da ya haife ka bai san tarihin ba amma su sun sani Allah ya kiyaye wannan jika na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma babban abin so ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama radiyallahu anhu qala yake hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na haddace wannan magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma yuribuka ila ma la yuribuka ka bar abin da yake saka ka kokwanto ka koma wa abin da baya saka ka a kokwanto da ma yuribuka ila ma la yuribuka ka bar abin da ke saka ka kokwanto ka koma wa abin da baya saka ka kokwanto duk abin da ya zan akwai shakka a ciki jama'a to ka bar shi ka koma abin da babu shakka a ciki رواه النسائي والترمذي الإمام النسائي الترمذي سرويتوشي وقال الإمام الترمذي سيتي حسن صحيح وانا حديثي ككاواني إن جنتتشي ina fatar an gane wannan hadisi babu shakka dangane da tabbaci wannan hadisi babban abin da yake koyar da mu yadda za a gyara tarbiyyar al'umma baki ɗaya jama'a al'umma su zauna lafiya su daina yin ibada da zato ko kuma ainihin da shakka da abin da za a yi sai zan a yi shi a bisa tabbas da kuma gaskiya Allah ya taimaka sannan sai ce alhadisu sani ashar ko hadisi na goma sha biyu عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة الله يقال مش يردائك يا كربو دقى النبي النبي صلى الله عليه وسلم يتي من حسن الإسلام المرء yana daga alamar kyawun musuluncin mutum tarkuhu ma la ya'nihi barin abin da babu ruwan shi hadisin hasan rawahu tirmidhi wa ghayruhu wannan hadisi al-imam tirmidhi ya ruwaito shi da shi da wani malamin kamar ibn majah da ibn hibban da ibn abi dunya da sun ruwaito shi kuma hadisi ne kyakkyawa Allah madaukakin sarki ya taimaka to kun ga jama'a wannan hadisi ya ba da labarin wani asali mai girma daga cikin ka'idoji na ladabi ka'idojin ladabi da yake bayani shine duk abin da babu ruwanka afwan yana daga alamar musuluncinka yana da kyau abin duk da bai shafe ka ba ka shige yanzu mu ɗauko wannan ƙabiyar da zama magana yanzu yadda sahabbai suka rayu da ahlul baiti waɗannan ka tattara suka zuba su a ƙarƙashin tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun wannan al'umma ta riga ta wuce abinda ta aikata ta aikata abinda kai kuma kake aikata gashi kana aikata ba za a tambaye ka me Abubakar da Umar da Usman suka aikata ba ba za a tambaye ka menene Yazid da Muawiya suka aikata ba amma sai ka ga mutum shi ba shi da abin da yake bincike sai laifin waɗannan al'umma al'ummar da Allah ya tattara su gaba ɗaya ce wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhu wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar Allah ya riga ya ce ya yarda da su sun yarda da shi ya ba su aljanna tun suna duniya fa Allah ya faɗa musu haka to kaga yanzu abin da ba ruwanka ne sai ka je kana bincike kamar yanzu ɗa ne ya taso ya ce yana so ya gano irin faɗace-faɗacen da mahaifin shi da mahaifiyar shi suka yi kafin su rasu ɗa ne ɗan shekaru hamsin kun ga shi ma yanzu ya yi aure ya yi ‘ya'ya sai ce yana so ya binciki tarihi a wurin dattawa inda baban shi da mahaifiyar shi suka zauna yaya baban shi suka rinka faɗa da mahaifiyar shi yana so ya ji wannan tarihi zai zo ya rinka wa'azi ga jikokin shi don su ji su rinka zagin waɗannan iyayen a gano wannan uwar ce ba ta da gaskiya a rinka tsine mata albarka kwatankwacin abin da shi'a suke so in ba haka ba al'ummar da suka riga suka wuce kamar yadda ibn al-arab yake faɗi a cikin littafin shi al-awasu min al-qawasu yace tunda Allah ya kiyaye takobin mu ba mu rayu zamanin sahabbai mun taba jinin wani ba yace to ina ba mu shawara mu kuma mu kiyaye harshen mu babu alaƙa yanzu don za ka yi ibada sai ka binciki waɗanda suka rayu a nan ƙasar adama shekaru ɗari sannan kai kuma ka ce daga nan za ka ɗora ta ka ci gaba da bauta wa Allah amma sai ka ce kai ba za ka yi ta haka ba sai ka gano yadda ta su take ka gano waye ya kuskure ka zo kana ta zage shi shi ne lazimin addinin da shi a so kafa a kai to amma da farko shi a ba za su gaya maka cewa hadafuhumul akbar shine zagin sahabbai ba babban manufarsu a'a za a nuna maka gwamnatin musulunci ake so a kafa zalunci ake so a yi maganin shi shi kuma duk inda talaka yake dama zalunci ya dame shi da an zo an ce za a yi fada da azzaluman masu mulki sai kabbara yake gaskiya ne to daga haka ne ake cafko shi sai tafiya sai tafiya sai waye gari yanzu ba ruwan shi da azzaluman masu mulki sai dai a zagi abubakar da umar da umar kamar yadda ainihin rijalul kashi yake faɗi abu umar fa ya ce da abubakar da umar duk wata giya da zina da aka yi a musulunci da duk wani jini da aka yi kisan kai alhaki yana kan abubakar da umar haƙƙiya masu tashi wani irin addini ne wannan jama'a ya zan addini ba zai yi ba sai an zagi matan annabi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wayan ka taba sai ce ai la wala'a illa bi bara'a ba zai yi ka kaunaci mutan gidan annabi ba sai kana kin sahabbai Allah ya kiyaye idan haka alamar musulunci mutum da yana da kyau a ga cewa to babu shakka duk abin da babu ruwan shi to babu ruwan shi insha Allah Allah ya kyauta malam yace wa hadha alhadithu aslun azimun min usul al-adab wa qad haka al-imam Abu Amr ibn Salah عن أبي محمد ابن أبي زيد إمام المالكية في زمانه أنه قال بلوكو جاء من رسالة يفعل أما بعد كل رسالة يفعل وأنا مغنى wani malami ibn salah ya bada labari ya ce ga abinda al-imam ibn abi zaidin ya faɗi mai risala ya ce kala jima'u adabil khairi wa azimmatihi tatafarra'u min arba ahadith dukkanin ainihin wato ladubba na alheri baki daya to ga linzamin da ke tattaro su a cikin hadisai guda hudu na farko kaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut hadisi na farko daga cikin hadisan da musulunci ya ginu akan ladabi jama'a kun ji annabi ya ce wanda bai yarda da Allah da ranar lahira ko dai ya faɗi alheri ko ya shiru dan Allah dan uwana musulmi duk sanda zaka yi magana ka gwada ka gani alheri ce to ka faɗa an ba alheri bane kai shiru zagi kazafi sharri kar ka yi karatun qur'ani ne tasbihi salati kai dan haka in ne maka wasiya da shiru ɗinka ya fi zancen ka yawa shiru ɗinka tafi maganar ka yawa saboda wannan baki da kake gani wallahi saboda haɗarin da ke tattare da harshe aka ɗauki harshe aka saka shi a can ciki aka sa haƙora aka rufe aka kawo aka manne amma duk da haka sai ya yo zarɓaɓi ya fita ya ja wa ɗan adam matsala ka dubi hikima can ciki aka ɓoye harshe amma manzon Allah ya ce babu abin da ke kifa mutane su yi tuntura gudi-gudi cikin wuta irin harshe harshe musiba ce to kai a hankali duk abin da zaka faɗi annabi ya ce in ba alheri bane kai shi wa qawlu da kuma magana annabi cewa min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga cikin alamar musulunci mutum yayi kyau ya bar abin da ba ruwan shi wa qawluhu lil ladhi kafara lahu fil wasiya wani mutum yazo yace yana so annabi ya mai wasiya sai annabi ya takaita mai wasiya ya ce la ta gaba kar kai fushi don't be sad akwai littafi da babban malami aizul karni ya rubuta wannan littafi ya sa mishi la ta gaba sai aka fassara shi da turanci don't be sad kar kai fushi ya yi sharhin wannan hadisi ne da ayoyi da hadisai da zantutukan malamai bana mun je aikin hajji din nan sai shi wannan babban malami ne duk duniya ana ji sai wasu suka bata mishi rai sai ya fushi sai ce ya ma daina wa'azi ya daina karantarwa ya daina limanci sai dai a kira sallah ya fito ya sallah ya koma gidan shi ba ruwan shi da kowa har ya mutu ya sha wannan alwashi ya shiga gidan shi kenan sai ya ga wannan littafin nashi haka littafin yana cewa la ta gaba sai kuma ya zo tattaro 'yan jarida ya ce ya huce sai yana rera wa littafin waka wai kamar littafin yana magana da shi yana cewa to kai da kana ina ne sai ce to kai ne ka jefar da ni haka yana rera waka an yi hira da shi a tashar al'arabiya ne muna saudiya a kaga shi ya rubuta littafin na'am eh wanne ne eh la ta hazan ko eh la ta hazan la ta hazan na'am ya ɗauko amma wannan hadisin ya saka shi ina fatar mun gane shi ne sai ya dubi littafin shi sai littafin sai mai nasiha sai ce to ya dawo fagen da awa ba zai sake fushi ba dama yana daga ka'idar mai wa'azi ko mai da'awa ya san cewa duk abin da za a yi mishi to ya kwana da shirin zai ɗauka za a zage ka za a yi maka sharri za a yi maka kazafi za a ce kaza za a ce kaza kar wannan ya sa ka fushi ka ce ba za ka yi wa'azi ba an daki annabi sallallahu alaihi wasallam sallah ya zo ne a ka'aba suka zo suka fara dukan shi sai da abubakar ya zo ya kwace shi yace a taqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbi abubakar ya ji musu wannan aya an zagi annabi su suke ce mai aminu suka da suke ce mishi zami abin zargi to dan haka Allah ya ce wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr hakuri dole sai kai hakuri an fahimci wannan da kyau ko Allah ya taimake mu wa qawlihi da kuma maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake al mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi mu'min yana so dan uwan shi abin da yake so wa kanshi waɗannan hadisan jama'a idan da al'umma za su yi aiki da su muna jin za a sake samun matsala a cikin rayuwa da ake zamantakewa tare ba za a samu ba na farko dai duk abin da za ka faɗi ba za ka faɗi ba sai yin alheri kaga ba za ka zagi kowa ba ba za ka yi kowa shari ba za ka yi kowa kazafi ba ruwanka da kowa na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da ba ruwanka ka kashe ba shine alamar musuluncin kana da kyau na uku karkai fushi duk abin da aka yi ma karkai fushi na hudu mumini yana so wa dan uwan shi abin da yake so wa kanshi waɗannan hadisan da za a ɗauke su a aiki da su jama'a sai kun ga yanayin rayuwa ya canza amma yanzu kowa ya zama kura ramunta sai 'ya'yanta duk abin da ka samu Allahumma salli alaika wahdaka wa alika kawai ba ruwanka da sauran jama'a haka mutane ke rayuwa dan haka rayuwa ta zan tana da kunci to shi yasa wannan sai haifar da gaba da kiyayya da datti da ɗaya sai tara yara goma sai a yi musu kaciya ya siyo musu kaji da duk abin da iyayensu za su siyo musu da sallah ya siyo musu rigunan sallah duka ya kawai gari duk ƴaƴan anguwa kuma suna ganin shi uba ne yanzu ko in sallah ta yi sai ka kullo a sa a leda a sa a tsumma a dandaɗe sai ka kawo ƴaƴanka kawai sai ku bari sai ran sallah a zan ku kawai kun fito ba ruwan shi da sauran naman sallah matarka kawai ka sani makwabta ka yaya aka yi ba ruwanka sai gari ya waye kaga yaro ya fito da katon kashi a hannu yana ci yayan makwabta suna bi suna lashe romo a gefen hannun shi saboda su ba a yi a gidansu babu wannan zumuncin yanzu sam jama'a amma wallahi annabi ya ce in farfesu za ka yi gidanka ka zuba romo da sanwa da yawa saboda makwabtanka annabi ya ce ka tuna da shi Allah ya ce wannan shine ainihin hadisin da zamu saurara akai a yau insha Allah ta'ala mun zo zuwa mako na gaba kuma za a ci gaba da karatu Allah ya sa mana albarka abin da muka karanta abin da muka kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am na'am na'am na'am eh a mai cin haramun ai laifi biyu ne a kan shi akwai laifi na Allah da yake akwai kuma laifi da yawa mutanen da ya ci dukiyarsu don haka maganar ya shiga aljanna kai tsaye bata taso ba wannan fallafashe ne in aka tashi kiyama ya tashi da salloli da azumi da sauransu amma ya zalunci wannan ya zalunci wannan sai ta ɗiba ana biyan su kaga za a waye gari ya je dandalin kiyama da alheri mai yawa amma kuma kafin a tashi hisabi ya tashi da zunubi to ina zai shiga aljanna ita ne Allah ya kiyaye eh alaikum to matsalar tukuna kafin kai saurin hukunta mai aikin gwamnati yana sata ba da zato ake ba da tabbas ake ya kamata mu gane wannan don talakawa talauci ya musu yawa duk inda suka ga ma'aikacin gwamnati kawai barawo ne haka suke ɗauka wannan kurakurai biyu na san mutanen mu su ne shahararru duk inda ga ma'aikacin gwamnati sai a ce barawo ne wannan kuskure duk inda aka ga budurwa 'yar makaranta jami'a university polytechnic sai a ce karuwan gwamnati duk waɗannan abubuwan zato ne jama'a inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a in kana da yaƙinin yayanka yana sato kuɗi ne da gaske yana kawo maka dokar kai amma zato kake yi eh to ka cire zaton domin aikin gwamnati da yake aiki yake ana biyan shi halal ne ba a wakilta ka sai ka bincike nawa yake samu yaya naga yana hidima ka ba ka sani ko yana da wata hanyar da baka sani ba ko kuwa yanzu lokaci ne kasuwanci ya haɓaka ta iya yi wa kun gaji gonaki da shanu ya je ya sayar ya je ya sai shiya yana nan yana cin riba shiya shi albashin nashi ma ba ya taɓawa kai kuma kana cewa haramun yake wani lokacin na gaya mana talauci ne yake damun mutane to duk wanda suka gani da sabuwar riga ko da sabuwar mota ko da babban gida sai a ce barawon gwamnati wannan kuskure Allah ya kiyaye amma in kana da yaƙini fa to karkaci saboda abubakar ya dora wani bawa nashi fansa cewa ya kawo kaza a yadda shi bawa ya yi kokari ran nan bai samu ba sai tuna ai ya iya bokanci a jahiliya sai ya je ya duba aka bashi kuɗi sai ya kawo wannan kuɗi na ranar abubakar ya zo ya ce fa ne kun ga halal ɗin shi ne don a ka'ida idan yanzu ina siyar da shinkafa ko masara wani ya je ya samo kuɗi na sata ban sani ba ya zo ya siya a wurina ba ni da laifi don haka wannan mutum fansa aka ɗora mishi ya sai kanshi inda shi bawa ne da ya kawo abubakar kuɗi sai abubakar ya sa aka yi ce ya zauna yana cin abinci suna hira da wannan bawa sai sai mai gida yau fa da abubuwa suka rikice na ga yamma za ta ban haɗa komai ba sai na tuna na iya duba shine na je na wani duba shine ya bani shine na kawo return na yau abakar ya ce eh sai ya sa ya hatsa shi a cikin makogoron shaka da kakaro amai sai da ya harawantar da abinci aka ce me yasa ba ka matsawa kanka ranka ya daɗe ya ce la kullu lahamin nabata an suhtin fannaru aula bihi din naman da ya girma daga haram to wuta ce maganin shi don haka ba zan yarda in ci haramun ba kagan kana da yaƙini shi kenan amma in baka da yaƙini kar ka yi zato don sai ka hallaka kanka Allah ya ke mu jama'a za mu saurara nan na haƙƙi ya faɗi ka ba su za su zubar ba za ka ba su ba amma galibin makwabta an kaga haka akwai matsala ne yawa amma an babu matsala kan an ɗan yi farfesu yadda nama yake da wahala yanzu din nan an ɗan yi farfesun aka kai za ga ita ta ɗan lasa kuma ta ba yara sai ga ana ta tsalle gobe zai ga ana yara suna ce maka baba mai kaza in gidanka da mangoro a ce baba mai mangoro ya kama mana kaza sai ga kai ma ka zama baba na biyu shine ai Allah ya mana taimako na ma نعم نعم نعم bai halatta ba misali in na fahimce ka a ce mutum ne ma'aikaci ne na gwamnati sai ya je ɗibo kayan gwamnati ya zo ya aiki a waje a biya shi ko? ofis kuma a biya shi ya rike kuɗin bai halatta ba misali a ce computer operator ne ni ko ina da photocopying machine a office dina na gwamnati ne na office dina sai wani ya bani aiki in zo in yi a office in kuma ne sai in zuba kudin aljihuna bai halatta ba saboda sayyidina umar yana da fitila guda biyu fitila kwai guda biyu sai matar shi taga yana cikin aiki sai ya kashe wannan sai kuma ya kunna wannan sai ta ga to wannan abin yaya ko yana da psychiatrical problem ne wannan hauka ne ko yaya yaya kana a cikin aiki mutula wannan sai ka kashe kuma sai ka sake kunna wannan sai ta tambaye shi sai ce wannan fitilar ta gwamnati ce wannan ayyukan gwamnati ne in na gama rubutu na gama sani sai in kashe fitila na gama aikin gwamnati wannan kuma aikin umar ne wannan fitilar umar shine sai in kunna ta umar ne aikin umar yau subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk lokaci ya kure ne eh kun gane yaya zai kyauta wani ya kawo maka foto start misali kai kai daga gwamnati yake sai ka nemi izini wurin gwamnati a sai in an baka izini akwai wanda za a ce an bashi motar ne da ofis da gida ya rinka yi amma in an ce motar gwamnati an yi restriction nata for official use to da an tashi aikin gwamnati sai a ajiye sai ka ɗauki tasa amma in an baka ne a matsayin ka kai an baka kai mu'amala da ita kai a matsayin ka da ofis da rayuwarka gaba ɗaya to sai amma in ba haka ba harka ofis harka ofis to ka bata wato al'amuran za ku ga kamar suna da wahala ba su da wahala ba sai dai system ɗinmu ne ya zama corrupted to tunda system ɗin ya zama corrupted sai da kamar ma gaskiya ma ba za ta yi ba wallahi gaskiya za ta yi domin ne an yi gaskiya a wannan ƙasar tamu shekara ɗari biyu da suka wuce shehu abdullahi da shehu usman suka kafa gwamnati suka yi gaskiya kuma ga littafai nan sun rubuta mun ga irin yadda suka yi ku je ku samu littafin diya'ul ukka shi ma lahum wa alaihim min al-ahkam duk sai da shehu abdullahi ya faɗi irin waɗannan hukuncin dan kar ka ɗauka gaskiya ba za ta yi ba gaskiya za ta yi kuma an bi gaskiyar jama'a sai kowa ya wadata yanzu mutum ɗaya ne yake mallake da abin da mutum miliyan biyu za su ci ya je ya ɓoye a switzerland ko a tuki ko a america ko a kaza ko a kaza yasa america da ta tara dukiya ita ma sai ta ɓoye ya ka ja ka buge wancan gida aka ce kowa kuɗin shi sun bata shike dabara ce kawai duk abin ko wannan Allah a aikin gwamnatin ai an ɗauke ka ne daga karfe takwas zuwa karfe hudu to ko ba aikin sai ka zauna kai ta bacci in ka tashi ka je gida kuma sai ka yi aikin sai na umar ya ɗauki alkali kullum gari ya waye alkali sai je zauna ya ta bacci har yamma ta ya tashi ya zai ce to shi ba aikin komai ya ce wannan baccin da kake ya aikin in an san ba za ka yi gaskiya ba za a je a yi wucewa tuwa a ruwa ba tunda kowa san za ka yi gaskiya shi yasa aka ki zuwa na ka zaman da kake ai kana kara gaskiya سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله hikimar da nake shi ne duk anguwar da na san zani wa'azi da daddare sai in je in yi shiga burtu sai in shiga anguwar in kewaya in ga yadda suke yi wallahi na ji kuma na ga abubuwan da ban taba tunanin ana yin su a duniya ba kuma wallahi 'ya'yan musulmi ne hausawa fulani bare bari da aka haifa a makka suke iskanci ba tarbiyya yara suna shaye-shaye suna zinace-zinace suna luwaɗi a makafa to dalilin da yasa na kawo wannan da na ce in ka ga tsohon banza to yaron banza ne akwai wani dattijo ne a ido haka fa ya ce wallahi shi ya fi shekara arba'in kuma a nan maka aka haife shi ya ce amma wallahi tallahi shi bai taɓa ganin ka'aba ba shi bai taɓa zuwa ba bai sanya ta can a makka aka haife shi kuma ya fi shekara arba'in ya ce amma bai santa ba bai sanya ta ba aka ce to me yasa ya ce to muna ta shagalin duniya kaga matsala sannan a makka wai in aka bata wa yaro rai sai zagi Allah ya zagi annabi ya zagi qur'ani ya zagi ka'aba saboda karkata shi kana dukan shi hukuma ta kama ka cewa zaka tada fitina a koma da kai garin ku don haka sai a bari da na zo wata anguwa ne irin wannan binciken da rana na zauna da wasu yara dan shegantaka an suka ga kai baki ne ma an kai musu hausa sai su ce ba sa jin hausa saboda tsabar iskanci to wani yaro ne mai hausa sai ce ba jin hausa sai na ce uwa ka sai ce haifa ta sulbuni na ce a to kana jin abin da aka ce ke to yaran nan muna hira da su na ce na ji an ce saboda lalacewa wai kuna zinace zinace da kannan yaro wa sai zina da kanwashi uwa ɗaya uba ɗaya jama'a a makka saboda lalacewa tarbiyya a makka shine sai shi ɗaya yake cewa ai idan kana da kanwa a nan in ta ɓata maka rai sai kai mata duka sai ka buge ta ka kwanta da ita ka nuna mata wata namiji don haka ta daina wasa da kai amma ka jama'a saboda lalacewar tarbiyya to kun ga irin wannan bala'in ya zame da shi to shine da na je anguwar ina wa'azi da na faɗi wannan maganar sai wani dattijo ya miƙe yana kuka yace duk gasu nan ana jin su suna yi yace ba wanda zai musu magana yana tsoron ka a kore shi wallahi dattijo ne ya kai shekara saba'in miƙewa yana kuka yace gasu nan cikin mu gasu nan a zazzaune yace cikin su nan duk wanda aka bata wa rai sai miƙe ya zagi alqur'ani ya zagi ka'aba ya zagi Allah ya zagi annabi yace duk abin da za a yi saboda lalacewar tarbiyya to jama'a kar mu manta da abin da muke wa'azi akai yanzu irin waɗannan musulmin ne za su ce wai suna son Allah ya ba su nasara ka zagi Allah ka zagi annabin shi ka wulakanta littafin shi kuma jama'a idan har mun kasance da irin wannan siffar yaya makiyanmu ba za su rinka mana fiye